أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يويني نبير na Ramadan hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kuma biyar ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci jami'u sagidina mu'awiya tabni abi sufiyana radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatunmu na darasi a cikin alkur'ani mai girma kuma littafin babban malaminmu a sheikh muhammadu nusali al-faimin alaihi rahmatullah wato fawa'idu takwa min al-qur'an al-kari muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma ya albarka a cikin rayuwarmu allah subhanahu wa ta'ala ya amfani mu da abin da muke karantawa duniya da lahira muna cin fa'ida ta uku annaha sababu lintifa'i bil mawa'izi mala ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala da yake cewa faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mu'izatan lil muttaqin al-imam ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafin sa al-fawaid kuma ita ce fa'ida ta farko da ya buɗe littafin al-fawaid da ita fa'idar tafsirin suratu qaf kuma a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun aw alqassam'a wa huwa shahid yace abu hudu ake bukata mutum yana bukatar ababe guda hudu domin wa'azin alqur'ani ya masa amfani abu na farko shine sai yace al-mu'aththir a samu abin da zai masa amfanin wujudul mu'assir samun abin da zai masa amfanin ya masa tasirin sai ce wa huwa alqur'anu shine alqur'ani abu na farko kenan a samu qur'anin yana nan ko bi nan yana nan abu na biyu shine almahallul qabil a samu wurin da zai anshi wa'azin sai ce wa huwa alqalb shi kuma wajen shine zuciya ita kuma zuciya manzon Allah sallama ya ce anan taqwa take at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat manzon Allah sallama ya nuna kirjinsa haka yace taqwa anan take taqwa anan take taqwa anan take to kaga almahallul qabilu wurin da zai anshi wa'azin kaga zuciya kenan ita kuma zuciya sai ta zama mai mai taqwa faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wama khalfaha sai ce wa mau'izatan lil muttaqin wa mau'izatan lil muttaqin saboda zuciyar mutum ba za ta anshi wa'azi ba ba za ta wa'azantu da alƙur'ani ba sai idan ta kasance ta shirya ta ya za ta shirya shine zuciyar ta zama mai takawa sai na uku sai ya ce a samu al'isra'u karkata mutum ya karkata zuwa ga wa'azin domin duk wa'azin da ake idan mutum duk wannan wa'azin da ake yi da ramadan ɗin nan in ka buɗe kafafen yaɗa labarai ba abin da kake ji sai wa'azi ko tafsiri ko bayanin wani littafi ko bayanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayanin wasu hukunce hukunce na shari'a haka za ka yi ta ji to wani yana nan shi la yusgi kwata kwata bai karkata ba baya karkatowa balle har ya saurara to kaga wannan wa'azin alqur'ani ba zai masa amfani ba saboda me ma asgha sharaɗi na wa'azantuwa shine al-isgha wannan shine abu na uku sai al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala sai ya ce sannan a samu abu guda a samu abu na hudu shine abin da zai karkatar da zuciya ta ƙi yin wa'azin ya zama bashi shine al-mani'u ishtighalul qalbi wa zuhuluhu an ma'anar khitabi ya zama zuciya ba ta karkace ta daina sauraron wa'azin da ake mata ba sau da idan aka samu waɗannan ababen guda hudu to shi kenan wa'azi zai yi wa mutum amfani abinda ake faɗa na alƙur'ani wallahi wani zubin in mutum yana da isra'i yana karkata zuwa ga alƙur'ani ko bai fahimtar larabci sai ya riƙa jin ƙur'ani na ratsa zuciyarsa in mutum zai karkata ko bai fahimtar larabci ba a fassara masa ba ba a masa tafsiri mujarradin a karanta alkur'ani to yana wa mutum tasiri a cikin zuciyarsa ina ga a fassara wa mutum ina ga mutum shi da kansa ya fahimci larabci ya san sirrorin alkur'ani kuma ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta fassara alkur'ani kuma ya san maganganun sahabbai waɗanda suka fassara alkur'ani to in aka samu wannan to sai ka ga mutum yana wa'azantuwa duk abin da aka faɗa masa na alkur'ani jira yake yi kawai ya ma ƙosa a gama bayanin domin ya je ya aiwatar da abin da alkur'anin ya umarce shi to waɗannan su ne in ji malam ibn qayyim a cikin littafinsa al-fawaid shurutu al-intifa'i bi mawa'izil qur'an sharɗan wa'azantuwa da wa'azuzan alƙur'ani amfanuwa da wa'azuzan alƙur'ani wanda ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu to da yiwuwar alƙur'ani ba zai masa amfani ba Allah ya tsare mu a ce kuma mutum ba zai alƙur'ani baya masa amfani to kaga wannan hanya halaka dodar mutum ya kama hanya halaka ce mutum ya kama ga ta nan gadan-gadan ya kama ta ita yake bi Allah ya tsare mu to kun ga shine wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane a game da alkur'ani gida biyu ya ce wal qur'anu hujjatul laka hadisin muslim wal qur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani ko dai ya zama hujja a gare ka ka rike shi ya zama dalilin da zai shiryar da kai zuwa ga hanya ta daidai kuma mutum ya samu sakamako mai kyau na har abada shine gidan aljanna ko kuma hujjatun alaika ko kuma ƙur'anin ya zama hujja a kan mutum a karanta masa shi ya take ranar lahira kuma Allah maɗaukakin sarki ya jawo masa alƙur'anin a karanta masa shi a ce baka ji wannan bane alam ya atikum nabiyyi mai gargaɗi bai zo muku bane to kaga wannan ɓangare na biyu kenan to shi yasa wanda yake karanta alkur'ani ko yake karantar da shi shi ya fi cancanta a fara ganin ya aiwatar da abin da alkur'ani yake cewa a yi ya nisanci kuma abin da alkur'ani ya hana wannan bai hana a samu taɓa-taɓai ba za a samu kuskure za a samu kuskure shi yasa Allah da kansa sai ya kasa masu riko da alkur'ani gida uku ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير waɗannan su ne matakan mutane a game da alƙur'ani na na'isha radiyallahu anha ta ce kulluhum fil janna sai duka waɗannan ukun aljanna za su shiga za su shiga aljanna ba za ta faɗi wannan da ka ba tabbas ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zalimun li nafsihi shine wanda ya tsara farillai amma bai hana shi kuma yana aikata ababen da Allah ya hana ba ya tsara farillan da alkur'ani ya ce a tsare amma kuma ana samun sa lokaci bayan lokaci yakan saba ya yi saɓo ya aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da shi ba amma la yusir la yusiru baya israri israri shine dojewa walan yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun al israr shine mutum ya san laifi laifi ne kuma a gan shi ya doge ya ci gaba da yi wannan shine al-israr eh shine al-israr al-israr akwai hadisi amma bai inganta ba bai inganta ba hadisin aka ce wai manzo Allah sama yana cewa ma asarra man istaghfara wa in a'ada ila dhanbi 70 marra ba mai israri bane ba mai dogewa bane akan laifi mutumin da ke istighfari ko da ya maimaita wannan zunubin su 70 wannan hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni israri qur'ani ya faɗa mana me ake nufi ya haɗa shi da al'ilm mutum ya aikata zunubi da gangan amma sake jan shi shedan ya sake jansa da kuskure ko amantar da shi ya sake aikata zunubi amma kuma ya sake tuba to wannan ba a ɗaukarsa a matsayin israri amma mutum yana sane da gangan a ce masa wane kakai kazan nan sai kuma ya je ya yi a to kaga wannan ya yi ne ala ilmin da gangan ya yi to zalimu li nafsihi kenan muqtasib malamai suka ce shine mutumin da ya tsara farillai kuma ya tsare haram baya aikata haram manya-manyan zunubai baya yi ababen da ake samunsa da su shi su ne lamam alladhina jitanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam al-lamam sagha'irudh dhunub kananan zunubai to akwai wanda ya san qur'ani qur'ani yana masa amfani amma ne bai hana shi kuma ana samun shi yana tuba-tubai yana yin ƙananan zinubai ba amma Allah ya tsare shi daga manya-manya sai wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah manya-manyan su na ƙarshe waɗanda suke lamba ta ɗaya su ne sabiqun bil khairati bi idnillah su ne waɗanda suke rigegeniya a cikin alkhairai kuma Allah ne ya ba su izinin haka shi ya kaddara musu ya hukunta musu haka da ya gama sai ce zalika huwa al-fadlul kabir wannan na ƙarshen zalika wannan na ƙarshen al-musharu ilaihi aqrabu mazkuri wanda yafi kusa da ismul ishara to shi yake koma zuwa gare shi zalika wannan mutum ya zama sabiqun bil khairati bi idnillah huwa al-fadlul kabir wannan shine falala babba Allah ya zaɓi mutum ya zama baya aikata miyagun laifuffuka ya tsara farillai ya tsara na filfili sannan ba a samun shi yana aikata ƙananan zunubai wannan su ne waliyan Allah keɓantattu Allah ya sa mu zama kamar su to kun ga wannan shi ne saboda ka alƙur'ani ana wa'azantuwa da shi ne idan mutum ya zama ya tsara taƙawa shi yasa za mu ga al-Imam al-Ajurri da ya rubuta littafinsa akhlaqu hamalatil Qur'an ko akhlaqu ahli al-Qur'an za mu ga ababen da ya lissafa na siffofin masu karatun al-Qur'ani da yadda ya kamata su zama Allah ya ba mu ikon koyi da su to wannan fa'ida ta hudu kenan ta uku karishinta al-fa'idatu rabi'a anna biha ma'al imani tunalu al-masubatu min Allah anna lallai biha da taƙwa ne ma'al imani in ta haɗu taƙwa ta haɗu da imani tunalul masubatu min Allah ake samun lada a wajen Allah mutum ya zama ya tsara dokokin Allah yana jin tsoron Allah don yin imani da Allah kun ji attaqwa ma'al iman a haɗa taƙwa da imani akwai inda ake haɗa ta kuma da ihsani al-iman الاعتقاد الجازم في القلب ƙudircewa ta gaske mai ƙarfi a cikin zuciya wannan shi ake cewa imani to ya zama ya haɗu da tsara dokokin Allah da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala aiwatar da ababen da Allah ya ce a yi sannan kuma da nisantar ababen da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi yasa za mu ji hatta azumin nan da muke annabi sama ya sa masa shari'i biyu na mutum a gafarta masa zunubansa ta sanadiyarsa haka qiyamul laili na ramadan da ake yi haka lailatul qadri dukkanin su manzon sama ya daure su da shari'i biyu yace man qama man sama ramadana sai ce imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ya sake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sannan ya sake cewa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kaga an haɗe su shi yasa ba za ka bauta wa Allah ba ka da imani ba shi yasa ka tausaya wa kafiri ka gan shi ya zama mutumin kirki abin tausayi ne ba ka da addu'ar da za ka masa face ka ce Allah ya sa yi imani da Allah ka ga kafiri a wajen hidimar al'umma yana ɗiban dukiyarsa yana amfani da ita wajen jin ƙai akwai su ai akwai su da yawa to Allah da yake ba azzalimi ba ne yana fasaka musu tun a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon su ne ce Allah zai saka musu saka musu da za a yi shine ai ta faɗin su ai ta ƙara musu dukiyar ai ta shirya bukukuwa ana girmama su ana ba su irin allanan nan masu ƙyalli na nuna daraja ana sa musu wasu riguna a jami'o'i ana ba su a ce an ba su LLD an ba su PhD an ba su LL kaza duk waɗannan LL ɗin ai ta ba su to shi kenan sun cinye sakamakonsu a duniya amma a lahira ba su da komai saboda me saboda ba su da imani to shi yasa takwa ta haɗu da imani aiwatar da kyawawan ayyuka da nisantar ababen da Allah ya hana tare da imani shi ke sa mutum Allah ya ba shi lada. amma idan ya rasa imani to shi kenan sai a bashi sakamakonsa a duniya za ka samu wani kafiri za ka samu wani kafiri tsara amana za ka samu wani kafiri cika alkawari kaga duk waɗannan suna cin amalu taqwa suna cin ayyukan taqwa tsara dokokin Allah ne to amma sharaɗi dole sai da imani in mutum ya zama bai da imani to shi kenan sakamakonsa iyakarsa a duniya amma almasubatul ukhrawiyya ladan lahira to ba shi ba wannan ba zai taɓa samu ba shari'i na imani kenan nana isha radiyallahu anha tana da wani kawunta tana da wani kawunta halinta kawunta dan uwan babarta ne dan uwan mamarta ana ce mishi abdullahi ibn juda'an Abdullah ibn Juda'an mutumin kirki ne, mutumin kirki gayar kirki a jahiliya, mutumin kirki sosai shine shine shine mawaki yake siffanta shi da wasu baitota mun sha nana taso a azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka al haya'u wa ilmuka bil huquqi wa anta far'un لك الحسب المحذب والسناء كريم ليس يمنعه صباح عن الخلق الجميل ولا مساء تباري الريح مكرومة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء وي ويشي إذا كزو وجنسا إن يدنبزو يباك كما كن يقيكيجي سودك شي كوي مسألة بكزوبا amma in dai ka zo to ba buƙatar sai ka faɗi buƙatarka haka mawaƙi ya ce masa a azkuru hajati am qad kafani ayauka in faɗi buƙata ta ran kai daɗe ko kuwa a a kunya ta da kake ji ta isa shi kunya da rai kunyar mutane ke ji a ce ka zo wajen shi bai ɗiba wani abu ya baka ba ce inna shi mata kal haya'u ce kai dai ɗabi'ar ka gabaki ɗaya kunya ce ya yabe shi ya yabe shi to shine na na'isha radiyallahu anha bayan Allah ya kawo musulunci sai ta tuno da wannan kawunata da kirkin da yake da shi sai ta samu manzo Allah sama randan sai ta ce ya rasulullah inna abdullah ibn jud'ana kana yasilu rahima wa yasduqu alhaditha wa yaqri ad-dayfa wa yaf'alu wa yaf'alu wa yaf'alu a yadkhulul jannata ce ya ma'aikin Allah Abdullahi dan Juda'an ka san shi kawuna ya kasance yana sada zumunta yana gaskiya a maganarsa baya ƙarya ba maƙaryaci bane baƙi kullum gidan shi ba ba ba ba ba tukunya ba ba ba za ka je ka tarar da ba tukunya a saman a saman a saman manhu ba kullum girki ake a gidan shi saboda saukar baki yana ta ta lissafa wa manzo Allah sallama kirkin sa sai ta ce zai shiga aljanna sai manzo Allah sallama ya ce la sai ba zai shiga ba saboda ne li'annahu lam yaqul yawman ma rabbir firli khati'ati yawmaddi ce bai taba cewa ya Allah ka gafarta min na ranar lahira ba ya mutu bai da lahira ba ya mutu bai da akwai lahira ba bai imani da Allah ba so daga wannan duk kirkin nasa gashi nan yanzu ma muna faɗin shi a masallaci shi kenan an biya shi a duniya ya faɗi sunanka a masallaci daraja ne ko yawwa wata rana a nan garin akwai wani kafiri ba zan manta da wannan ranar ba an gama juma'a aka zo ana si ana faɗin cewa makarantar da ya gina an fara ba da fam kyauta a jiya an sawa yara sai aka faɗi sunan shi a masallacin Allah kuma arne ne ba musulmi ba aka faɗi sunan shi to shi kenan sakamakon shi an mishi sannan kuma ai ta dimbuza mai ai ta ƙara mishi in Allah yana nufin shi da rahma to sai ya azurta shi da imani to imani wani shishiki ne na karɓan aiki sau daga kada ka zama mutumin kirki zalla ba imani duk abin da za ka yi na kirki to ka ji a ranka cewa addinin Allah ne ya sa ka kai ka ji cewa imaninka da Allah ne ya sa ka kai ba wai kawai wani abu na abin nan ba to shine wannan قال تعالى الله تعالى يقول ولو أنهم آمنوا دا أشي سني إيماني ولو إنا ما دي أشي دا سني إيماني كين لم يؤمنوا بس إيماني با لو حرف امتناع لامتناع بس يبا تو شي كين تندا امتنع الشرط شي كين فامتنع الجواب با شرعي با أسامي شرع با دا كازو جيا da na maka kaza da ka yi karatu da ka ci jarabawa me malamin yake ce mishi baka yi karatu ba shi yasa me baka ci jarabawa ba wancan da yace da ka zo jiya da na baka kaza ayi baka zo jiya ba shi yasa ban baka kaza ba to shine walau annahum amanu da a ce waɗancan da aka ambata kafin wannan ayar sun yi imani wattaqau kuma suka yi taqwa kun ga sharadin ko aka haɗa biyu lamasubatun min indillahi khair to da sun samu lada daga ubangijinsu kuma khair wannan shine abin da ya fi musu lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun da sun san haka amma ba su sani ba shi yasa suka rika cewa ai annabi Sulaiman ma matsafi ne واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله تو أكيتي to shine sai aka ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun da a ce sun yi imani ba su tsafi ba kuma suka tsara dokokin Allah suka nisanci tsafi sihiri lamathubatun min indillahi khair to da wannan sai yasa su samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan samun ladan shine abin da yake alkhairi a gare su kai aikin da babu lada wallahi mutum ya shiga uku shi kullum asusun mutum na lahira so ake ta cika ta cika ta cika kuma asusu biyu mutum yake da shi asusu na farko shine asusun da za a rika aji masa alkhairansa asusu na biyu shine wanda za a rika aji masa sharruransa shi wannan na hagun na sharri so ake a rika goge shi a nan ne maghfira Allah take aiki gufrani na Allah gafara Allah to anan take in aka ce gafara Allah li fulani gafara Allah li fulani Allah ya rufa wa wani asiri ya masa abu me maha anhu dhanbahu ya goge zunubinsa wasa tarahu sannan kuma ya rufa masa asiri a duniya sannan waya suruhu fil akhira ranar lahira yau matubula sara'ir ba za a zo in Allah ya Allah bai bi ta da kulli Allah bai bi ta da kulli ya yafe maka kuma ranar lahira ya maka tereri dan adam ne shi kenan sai a zo a ce wane laifi EFCC ta kama shi ko ba haka ake cewa ba ya ɗibi kuɗin jama'a ya yi kwanciyar magirbi aitai aitai aitai shi kenan kuma sai a zo daga baya sai a ce ai an yafe mai amma wannan abin yana nan a rubuce mutane za su ci gaba da karantawa in a tarihi ne za a ci gaba da karanta a tarihi sannan alƙalai da lauyoyi da ɗaliban da suke karanta dokokin ƙasa za su yi ta karanta sunan shi domin an taɓa shari'a da shi kes ɗin shi ma ya zama wani abin misali yi ƙadiyyar shi ta zama abin misali abin koyon karatu sai ka ji ana cewa wani against gwamnati ko gwamnati against wani commissioner of police against sai a faɗi sunan shi shi kenan ɗalibai su ta karantawa ana kawa faculties na law in an je law school ma a ta karantawa sunan shi yana nan ba za a goge ba kuma sai an faɗi duka abin da ya faru tun daga shari'a farko ko kuma ƙara farko da aka kai kaza kaza ai ta zayyanawa to Allah baya wa mutum wannan gafara Allah Allah ta'ala idan ya ce ya yafe to ba wanda zai sani cewa mutum ya wannan laifin kaga shi yasa gafara babbar aba ce to wannan kenan saboda haka fa'ida ta hudu ita ce taqwa in ta hadu da imani to da ita ake samun lada in mutum bai yi taqwa amma ba imani ko kuma ya ce imani amma sai ya tsaya bai aiki kenan yanzu nan da al'imanu da attaqwa imani zai wakilci zuci taqwa kuma sai ta wakilci ne ta bayyana shi yasa da manzon sama yace at-taqwa hauna manzon sama yana cewa ma'ajiyatta ma'ajiyar taqwa a zuci to amma idan aka aje abu in akwai shi kuma ana amfani da shi to sai ya bayyana wana na da kuɗi a banki to a ina za a gani wanda ya je taskace kudin shi a banki bai ci bai komai ya zauna yana ta koma kamar allura iyalan ki cikin raga shi bai ci baya ba kowa yanzu wannan me amfanin account din shi kudin shi da ya tara a banki to a takwa hahuna duk wanda ya ce maka ka masa wa'azi yana aikata saban Allah sai ka sai ya ce maka ya annabi ya ce a takwa hahuna sai ƙarya kake yi ba abinda manzon sama yake nufi ba kenan manzon sama yana nufin ma'ajiyar takawa zuciya amma duk abin da ka ajiye in akwai shi to za a ga alamar shi a waje misalin takawa shine kamar a zuba ruwan sanyi a kwalba idan kwalba in ruwan sanyin nan na gaske ne a ina ake ganin sa a bayan kwalba za a ga zufa ko ba haka bane idan tukunya tana tafarfasa an sa mata wani abu alamar ta shine a ga tiriri in ba tiririn nan to ai tafarfasa ba ta gaske ba ce ƙarya tafarfasa take tukunya amma za a ga tiriri na tashi wani zubin ƙunar da tiriri take wa mutum tiriri yake wa mutum wani zubin wala sai ka ya futa sauki tiriri saboda can ciki yake shiga Allah shi kyauta to saboda ka takawa a zuciya take amma ne tasirin take bayyana ta a waje za a gani a aikace so da kan aka cewa na muttaqi ne a zuciyarsa to abin da ke wakilta wannan shine a gani a aikace so da ka imani da taqwa suna zuciya amma ne a aiwatar da su a fili shi yasa mace ba za ta zo ta tabarruji ba ta kisa tufafin musulunci ai mata wa'azi ta ce a taqwa hahuna a tabakkanta a buɗe a mata wa'azi sai ta ce a taqwa hahuna mutum ya cuce ka ka ce masa ka ji tsoron Allah ta ni na jin tsoron Allah Allah baya ji da yana jin tsoron Allah ba zai cuci bawan Allah ba ko zai kwana dubu yana cewa attaqwa hahuna eh attaqwa hahuna amma shi banda hahuna din shi banda hunan shi eh Allah ya tsare mu الفائدة الخامسة أن البر الحقيقي ما صدر عن التقوى annal birra lallai nagarta alhaƙiƙiyya ta gaske ma sadara an taqwa ita ce nagartar da ta zo daga taqwa kaga nan malam ibn al-usaymin rahimahullah yana so ya nuna mana cewa ka annal birra min samarati taqwa ya ɗau wata fuska a baya mun faɗa muka ce malam ibn al-qayyim ya ce alƙur'ani ya zo ya haɗa attaqwa da albirru a wuri a wurare a wurare wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa tanajaw bil birri wattaqwa ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث سيتش أولئك الذين صدقوا سيتش أولئك هم المتقون ليس البر أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون كاجي دي هداس جاء البر جاء التقوى كو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى kaga gashi nan ma an sake haɗa su to me me me alakar su malam ibn qayyim kamar yadda muka faɗa ya faɗa a cikin arisalatu tabuciyya ya ce daga cin abin da malamai suka bambanta albirru da attaqwa idan sun haɗu a wuri ɗaya a ƙarƙashin ƙa'idan nan sananniya ta idan tafaka ftaraka wa idan ftaraka tafaka idan tafaka ftaraka wa idan ftaraka tafaka ababe ne guda biyu idan suka haɗu to sai su bambanta a ma'ana idan kuma suka rarrabu to sai su haɗe a ma'ana in ɗaya na nan ɗaya bai nan sai ɗayan ya cewa wanda yake nan sai ya ce wanda bai nan shakura minka zan wakilce ka aikin nan da kake zan ma amma idan suka haɗu lokaci guda sai kowa ya ce a to yanzu kowa ya ji da kai shi malibul qayyim ya ce haka suke attaqwa da albir kamar yadda nan Allah subhanahu ta'ala ya haɗa su ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa to yanzu nan kowace da ma'anarta sai ya ce sai albir sai ya zama shine imtisalu awamirillah aiwatar da ababen da Allah ya ce a yi na alheri sallah azumi riƙe amana gaskiya adalci taimako biyayya ga iyaye kyautata wa makwabta duk wanda na cin albirru attaqwa kuma sai ya zama ijtinabun nawahi nisantar ababen da Allah ya hana zina ƙarya cin amana shan giya caca lido duk gasu nan to sun zama attaƙwa kenan fuska ta biyu wasu malaman sai suka ce a'a ai ita attaƙwa ita take haifar da albirru sai mutum ya tsara dokokin Allah sannan zai zama nagartacce domin albir manzo Allah sama ya ce husnul khuluq kyakkyawar ɗabi'a da wannan ne malamai suka ce duk kyakkyawar ɗabi'ar mutum idan ya zama ba ta addini ba ce to sai kaga wallan shi me ake nufi ɗabi'a kala biyu ce akwai abin da malamai suke cewa aljibilli alhulkul jibilli akwai kuma alhulkul kasabi alhulkul jibilli Allah ta'ala ya halicci mutum kawai a matsayin mutumin kirki shi bai koya ba kamar yadda Allah ta'ala ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sama bai san abin da ba mai kyau ba shi baki ɗayan shi kirki ne huwa khairun kulluhu shi baki ɗayan sa alheri ne sannan kuma domin a nuna cewa alheri ɗabi'a ana koyanta ma'ana ta abu na biyu kenan alhulqul kasabi mutum ya koya sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu ya tsaga ƙirjin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam har sau biyu, aka ce me, aka cire nasibu shaitan ko hazdu shaitan, aka cire raban shaitan a zuciyar shi, ɗan abin da ya rage wanda shaitan zai iya masa tasiri sai aka cire. Kaga ashe ɗabi'a ana koyanta kuma sannan ana halittar mutum da ita malam ibn al-usaymin a cikin littafinsa makarimul akhlaq ya ce Allah ya halicci mutum da ɗabi'a mai kyau to ya fi sauƙi sai ka samu wani shi bai san ƙarya ba bai san ƙarya ba ko ba wanda ya taɓa ja mashi aya cewa ya yi wallazi na amanu taqullaha kunu ma'as sadiqi ba a taɓa jawo masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri ba bai san shi ba amma shi bai ƙarya bai ƙarya to sai kuma kasabi kasabi ita ce mutum zai koya to in za ka koyi ɗabi'a to ka koya a addinance shi yasa an samu falasifa philosophers kafin musulunci kafin haihuwa annabi isa ma da karnona irin su platon irin su aristotle irin su sukrat da makamantansu waɗanda suka gina wata makaranta moralism makarantar moralism ko tunani na moralism wato makarantar koyon ɗabi'u duk abin da za a yi to su suna ba ɗabi'u mahimmanci to in kana karanta wasu ɗabi'un nasu sai ka gansu akwai walle a ciki sai ka ga wallansu haka ɗabi'un da suka kasance ba na musulunci ba amma suna rubuce a cikin littafan da aka saukar littafan da aka canza su za ga ɗabi'u ne da basu dace da fitira ɗan adam ba ɗabi'a ce za a faɗa maka amma kuma asalin ɗabi'a ka ba za ta anshe ta ba ba za ka iya yi ba ina misali a cikin injila a cikin Bible New Testament aka ce wai Allah wai ya ce daga cikin kyawawan ɗabi'u idan wani ya taska ma mari ta dama to kawai sai ka juya mushi hagu ka ce ya ƙara ya haɗa ma biyu ya za a yi mari nan bai mari nan ba cikon halinka mai kyau shine sai ka yi mai haka sai ka ce ya ƙara wani ya cuce ka yau gobe ya sake dawowa kuma zai ce ba ni kuma ka sake ɗauka ka baki saboda kirki to wannan cikar kirki kenan a mahanga ta kiristanci wanda ya ƙwace maka riga to ka cire wandan ma ka bashi kai kuma ka tafi tsirara don Allah wa zai iya wannan shine cikin malamai Ashir Muhammad Al-Ghazali Allah gafarta masa kurakuransa yake faɗi a wani littafinsa yake cewa littafinsa akhlaqul muslim ya ce ina mamakin mutanen da a cikin littafinsa aka ce idan wani ya mare ka ta kuncin dama ka juya masa kuncin hagu ya ƙara maka in ya ƙwace maka riga ka ba shi wandan ka tafi tsirara ya ce ina mamakin su yau sun fi kowa su suke fara marin mutane kiristoci yake nufi su suka fi kowa handama da babakeri da tara makamai a duniya ya ce ina mamakin mutanen da su kuma allansu ya ce musu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa su kuma su suka fi kowa jan baya a wajen walakantar da kansu da ɗaukan kaskanci yana faɗin damuwarsa waɗancan ga abin da aka rubuta a cikin littafansu mu kuma ga abin da aka ce mana mu amma sai muka yi watsi da namu su kuma dama nasu ƙarya ne sun fahimci ba da gaske ba ne shi yasa sai suka yi aikin da abin da yake shine daidai to kaga wannan ɗabi'a ce da ba wanda zai iya yin ta mu musuluncin mu ce waye wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin idan za ku dau fansa to ba kaman yadda bahaushe yake cewa ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi da ma'anarta ta zahiri ba domin bahaushe yana da ma'anar da yake nufi yawwa to a ma'ana ta zahiri wato in ka zo za ka rama abu ka rama fiye da yadda aka maka to ba haka musulunci yayi ba cewa yi fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi in za ku rama cutar wadda aka muku ku rama daidai yadda aka muku amma wala in sabartum da za ku jure ku yafe ku haƙure da huwa khairul lisadiri to wannan shine alkhairi ga masu juriya yace wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur wanda ya yafi ya jure kuma ya gafarta laifin da aka masa to ya sani wannan na cikin al'amurra waɗanda suke na masu ƙarfin niyya ba kowa ke iya yi ba shi yasa suke cewa abin nan suke cewa al'akhdhu bis-sa'ar al'akhdhu bis-sa'ar mustahabbun abin nan kai abin nan ihsanun ko kuma ko kuma adlun kai al'akhdhu bis-sa'ar adlun was-sabru ihsanun ka ɗau fansa in an maka kai ma karama to wannan adalci kai kai daidai yadda aka maka to ka zama adili amma kuma ka yafe ka kau da kai to wannan kuma shi ne shi kuma ihsani ne Allah kuma duka ya yi umarni da shi ya yi umarni da su duka inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun malam as-sa'di yace babu wata aya al-qur'ani da ta tattaro kyawawan ɗabi'u da yadda za a zauna lafiya a duniya kamar wannan aya wanda ya maka mara kyau kai ma in kaga za ka rama shari'a ta ce ka rama amma in ka yafe to yafi shine ihsani Allah kuma yuhibbul muhsini Allah yana son masu ihsani kuma yuhibbul muqsitina fa yana son masu adalci so daga dukkanin suna cin mahabba Allah sai dai almusinuna soyayyarsu ta fi a wajen Allah fiye da tawa ta almuqsituna a wannan babu so daga ka yafe yafi amma in ka ɗau fansa karama wallahi ba kai laifi ba sannan musuluncin ya ce ba a yadda a cuce ka so biyu ba mazan su ce la yuldagu mu'minun fi juhrin marratai kada mummuni ya sa hannunsa so biyu a rami a cije shi kar magana ne kar ka yadda a harbe ka ko a sare ka so biyu wanda ya sare ka jiya ka gan shi yau ya dawo da nufin ya sare ka to shirya yana nufin ka ya sare ka to addafu ashalu min ar-rafi kamar yar masa da marta kun ga wannan shine musulunci shine dace da tunani mai kyau amma wani ya mare ka ta dama ka juya masa kuncin hagu to wannan ba kyakkyawar ɗabi'a bace sunan shi wauta da sakarci da lalacewa kwace ma riga dama akwai botira a nan botikila riga ce shet ka sa kuma shet ɗin ba mai dogon hannu ba irin mai iyakan nan ka sa ta kawai shi ne ɓaɓɓalla botira kawai ya cire kai kuma kawai sai ka cire mishi wandan ka miƙa mishi ka tafi haka nan wannan wani irin wacce irin ɗabi'a ce wannan ta sakirci ba wanda zai iya aiwatar da ita to ɗabi'un musulunci ba haka suke ba to shi sa ɗabi'un da aka koye su a addini to su ne ɗabi'u masu kyau na gaske akhlaq ɗabi'un musulunci duka ba wanda wani ba zai iya ba ba wata ɗabi'a da musulunci ya ce ka ɗabi'antu da ita wadda ta gagaru wani sai dai ka ƙi amma duk ɗabi'un musulunci in baka iya matakin farko ba za ka zama a mataki na biyu sannan kuma za ka ga ɗabi'un ma an seta yanzu ku dubi gaskiya akwai inda aka ce ya halasta a yi ƙarya ƙwarai da gaske akwai inda in kai gaskiya a musulunci laifi ka yi zunubi ne ka yi gaskiya a wani wajen a musulunci wani za su duk kun zira min ido ko ta yaya gaskiya za ta zama zunubi sai ka zo sai ka same ni misali sai ka ce min ga halin da kake ce ka ce min don Allah sirri ne ka faɗa min hakikanin halin da kake ciki ga abin da ya faru ga abin da ya faru har ma kila ka ce don Allah ka ban shawara ko kuma ka ce don Allah a taya na addu'a misali ko kuma don Allah a faɗa min mafita shikenan kawai ina zuwa shikenan kawai sai in samu wani in ce kai ka san halin da wani ku yake ciki sai in rattaba mishi duk abin da ka faɗa min ɗin nan yanzu ba gaskiya na faɗi ba to nai daidai ko to kaga gaskiya na faɗi amma na yi ne na samu zunubi Allah ya tsare ni to wannan shine saboda haka musulunci shine yake da seti ya seta ka ba yadda za ka a nan ka ƙi faɗin gaskiya to shine abin da yake daidai ka ƙi faɗin gaskiyar a nan shine daidai ka kama bakin ka kai shiru ka rufa wa ɗan uwanka musulmi asiri tun da ya faɗa maka cewa sirri ne tsakanin shi da kai to wannan shi ne daidai a nan shi ake so shi ake so wani ya je ya zagi wani ka tashi ka je ka bashi labari cewa ai wani ya zage ka ka faɗi gaskiya bai zagai ba ya zage shi amma kai daidai ai ya ɗuɗɗura maka ashar a nan ƙarya ita ce halas kuma ƙwarai da gaske ita ce za ka samu lada kuma in kai gaba suke yi ko kuma dama akwai alamun gabar za ta zo sai ya haɗu da kai ce wallahi talla in ya haɗu da wane Allah kawai zai raba su da shi kai kuma kana tafiya kawai sai ka haɗu da wancan ɗin da ya ce Allah zai haɗu raba shi da shi shi kenan sai ka ce ka ce masa ka kuka gaisa wane ya ya kwana biyu ka za ka zace wallahi yanzu yanzu nan muka haɗu da wani wallahi in ka ji irin yadda yake faɗin kalmomi masu kyau game da kai abun ba a magana mala yanzu kawai so yake haɗu ku sulhunta ma shi ya ce duk abin da ya faru ɗin na ya wuce kuma ya ce don Allah a madadi na ka yafe mai to Allah zai rubuta ma lada kuma ƙarya kai to kaga wannan duk musuluncin mu ne ba za ka samu waɗannan tsare-tsaren a cikin wani wata falsafa wani tunani wanda ba na musulunci ba musulunci ya tsara can ga abin da aka ce kai nan kuma ga abin da aka ce kai to shine malam yake cewa annal birral haqiqiyya lallai nagarta kyawawan ɗabi'u na gaske ma sadara an taqwa shine kyawawan ɗabi'un da suka zo mutum yana yin su a matsayin tsoron Allah yake ji tsoron Allah yake ji yanzu misali kawai sai a samu soja general kawai wata rana irin ya fita shakata wannan ya ce wa duk yaran shi din nan da suke shashara hanya da mutane ya ce da Allah bai son kowa ya bi shi ko zai je gaida mamar shi ce da Allah shi zai tuka mota da kanshi kan wanda ya biyo shi ya kama hanya kawai sai su haɗu da mai mashin mai mashin ɗan express shi kenan kawai ana zuwa karam mai mashin kawai yana abubuwan shi yana share tayan nan da suke ta baya Allah shi kyauta yana share kawai zai dai ji garam yana zuwa kawai fasa mai danja yi kenan sojan ne yana fitowa dama azumi ake ciki kuma yana cikin uniform kuma shi wannan mai mashin din ya gane general ne wannan dan ya dan yi boko yana fitowa ya gan shi da wasu abubuwa a nan sai ya gane general ne na fitowa ce don Allah wallahi ba da gangan na yi ba ya ce a babu damuwa ya ba komai ba komai Allah shi kyauta don Allah ka riƙa kula da abubuwa ko riƙa gyara abubuwa tafiyar ka yanzu wannan general ɗin kana jin ba takawa ta sa shi ya yafe mai ba ko ko kana jin wani abu ne shi ko sai general din ne ya kamare shi yana miƙewa ya kalli general din ne ya gane general ne zai ce je ka ba komai ai tunda ban ji ciwo ba ba komai to ya kake gani kaga ba a shiga zuciya ba amma dai akwai damuwa to shine wannan to shine ɗabi'a kyakkyawa ta zo sakamakon tsoron Allah ya fi ka faɗa wa mutum gaskiya alhali kaga za ka ci riba da shi a rayuwa tsoron Allah ne ko ba tsoron Allah ba ne wata rana na taɓa zuwa zan sai biredi wajen wani mai sai da biredi Allah ya taimake shi sai ya ce min gaskiya wannan daushe ne ni ba za ana cewa ma biredi daushe ba wai biredin da ya kwana sai a ranar na ji a wajen shi na ce na fa ƙare da abubuwa yau ya ce wannan daushe ne gaskiya ba sabo ba ne gaskiya wannan ba sabo ba ne kan wannan tsakanin shi da Allah ya faɗi ya zan fa iya siya in tafi bai mun bayani ba kuma kila a je a ci ba wanda ya gano cewa ba sabon ba ne amma ya faɗan maka hakikanin gaskiyar abin da ke ciki to irin waɗannan kyawawan ɗabi'un mutum ya yi su a matsayin addini ya sa shi yana fatan Allah ya bashi lada to su ne ɗabi'u na gaske ba ɗabi'un da kan shi kenan mutum yake yin su ba yanzu wani zubin ana cewa mutane ka ga mutum yana da kyakkyawar ɗabi'a amma ba addini ya karanta ya karanta ba to zai an samu damuwa wata rana sai ka ji ya zo yana wasu maganganun da kuma suka fita ma daga ɗabi'u kyawawa mutum ya riƙe shugaban ƙasa ko ya riƙe wani mukami babba sai ka ji ana ba da labarin ana cewa shi bai taɓa taimakon kowa ba shi bai taɓa samarwa kowa aiki ba kaga wannan azzalimi ne amma ana yaban shi ana ce mishi comrade shi yasa hatta wannan kalmar ta comrade ni ba na son ta duk wannan da ake ce musu comrade din da mafiyancin su ba su taimakon mutane ai ya gama a jami'a yake shi ba ne wa kowa admission haba malam mugu wallahi ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce ya za a yi ba za a lissafa kirkin ka ba sama wa mutane admission laifi ne da cewa aka yi shi duk wanda bai cancanta ba ba zai masa abu ba to kaga wannan kirki kenan amma kullewa ake a ce shi bai komai ai shi dama bai kyauta so da ka ranar da ya zai ai ta labari ai ta yama ɗiɗi da shi yan jarida ce ta ɗauka yau wane ya kyautar dala ko ba haka ake cewa ba ba daidai ba ne wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulmi musulmi mutum ne wanda yake da kirki duk wanda ya zauna da shi zai yi na zai ji na so a rayuwarsa amma ba kirki ba ne ka zo kai a ma shaida a ce wai baka taimakon kowa saboda saboda me saboda me alal aqalli ko da kalma mai kyau a ji kana faɗi malamin mu a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi rahmatullahi alai in aka je wajensa neman taimako gaggawa yake yi wannan yana cikin abin da ya sa da'awan malam ta karɓu kuma ta yaɗu kuma har yanzu ba wanda ya isa ya kashe ta da maƙiyi da masoyi duk an yi ittifaki akan wannan kirkin nasa kyakkyawan hali yin amfani da jayi matsayi da damar da ake da ita wajen yi wa mutane alkhairi in aiki ne a sa da wuya ka samu wani ɗan boko da ya shekara 60 ya kai wani mataki a ƙasar nan zuwa sama kai hamsin maki da wasu sai ka ji akwai hannun mala baka gumi a ci gaban rayuwar shi ko ya ba da labari ya ce shi ya rubuta masa takarda ya ba shi tazkiya wadda yanzu tazkiyar nan wasu sun mai da ita ta koma wata abata yaro ya samu admission ko zai samu admission a jami'o'in larabawan nan ya ta wahala har admission din ya expire bai samu wanda zai ba shi taskiya ba takarda ce da za a rubuta cewa kai mutumin kirki ne ka miƙa musu cikin mutanen da suka sani amma sai a ƙi to malam in ka tafi gaggawa yake yi wani malami na ban labari ya ce sun taɓa zuwa ya samu admission a malaysia ya tafi gidan malam da sassafe suka tafi shi da wani abokinsa a'a da yamma suka tafi suna zuwa suka ga malam aka ba su suka shiga malam ya ce kaza kaza kaza kaza ce to ya ce gobe karfe bakwai karfe bakwai ka zo ka ansa suka je suka kwaya kwana a gidan abokin nan nashi a ɗakin abokin nan nashi sai abokin nashi zai makara ya ce masa kaga ya ce fa karfe bakwai za ce kai babban mutum ne kuma wannan zai ce maka je karfe bakwai ka same shi ko tashi bacci ma sun yi irin waɗannan mutane ya ce shi ya ce mana karfe bakwai tashi mu tafi ga wani mashin kawasaki kai daga jan kawasaki akwai damuwa tun daga sunan suka hau suka tafi suna zuwa ya ce wallahi abin da ya karya masa zuciyarsa suna zuwa suka tarar da wala abar guma a saman bene yana jiransu irin karfen benen nan ya haka yake jira su yake jira da takarda a hannunsa yanzu wannan kai azagin wannan bawan Allah a gaban shi ya shiru ko da mala ya ce ya yafe wa duk wanda ya zage shi duk wanda ya faɗa kan shi an zage shi bai yahe mai ba to ai tana da fassarori eh mu muna da fassarorinta wannan magana ha kirki saboda ka ɗabi'a ta musulunci daban take da ɗabi'ar turawa da ɗabi'ar falsafa da wanda ya je kawai ya koya a moral philosophy shi kenan a baka a kore ma shi kenan ba za a ce maka ga kyan abu ba gaskiyar abu sai a faɗa maka ce can sun ce kaza can sun ce kaza can sun kore can sun tabbatar kuma ba tarjihi amma musulunci a ɗabi'unsa su ne za su za a faɗa maka ga amfaninsu kuma za ka ga amfanin a fili waɗannan suna nan da yawa ire-iren su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu za mu tsaya a wannan fa'idar ta biyar insha Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala kai mu ina jin kamar ayan ma ba mu fassara ta ba fa amma mun faɗe ta a can farkonta to Allah ya taimake mu in Allah kai mu sai mu yi mata ɗauraya sai mu ɗora wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in